بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين مساء البركات شيخ بدأ مجلس سمنا تفسيري na Ramadan a wannan yanayi da muke ciki mai albarka. Yau muna sha ɗaya ga watan Ramadan, hijar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar. Jiya mun tsaya a kan aya ta hamsin da hudu. fada Allah madaukaki da yace ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah madaukaki kan wannan aya na bayanin kamanni na ahlul kitab wanda Allah madaukaki ya ba su suka yi imani da abin da ke gare su kuma suka yi imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na alqur'ani ya kasance Allah madaukaki zai ba su lada kashi biyu na abin da suka yi haƙuri amsa cutarsuwa da ƙuraishawa suke musu ko fara ƙuraish na mugan maganganu da suke gaya musu amma duk da haka ba sa mai da murtani sai zamanto sun mai da mummuna da kyakkyawa da yadda malamai kama abdullahi dan abbas da suka ya fassara yadra'una bi shahadati Allah ilaha illa Allah ash-shirka suna ture shirka da kalma ta tauhidi babu abuyuwa bauta da gaskiya sai Allah wasu kuma sun fassara kan cewa suna mai da abin da suka ji munanna da zagi da mushrikai suke musu da kau da kai da rangwame bayan haka Allah madaukaki sai ya ce wa idza sami'u lagawa a'radu anhu وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نعم وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون حسبك الله مدوكك ناتوا وإذا سمعوا اللغو القبيح من القول idan wannan muminai wanda suka yi imani da abinda Allah madaukake sabkan musu da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi idan suka ji lagawu shine mummunan magana daga mushrikai a'radu anha sai da sai su kauda kai game da wannan magana wazalika anna almushrikina kanu yasubbuna mu'mini ahli alkitab wa yaquluna tabban lakum taraktum dinakum wa yu'riduna anhum wa la yurduna alaihim wannan ko mushrikai suna ce musu suna zaginsu suna zagin wa'anda suka yi imani na ahlul kitab suna ce musu kai canku turkinku kun bar addininku wannan mutane sai su kau da kai game da abin da mushrikai suke ce musu wala rudduna alaihim basa mai da musu murtad wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum lana dinuna wa lakum dinukum za su ce musu mu muna da ayyukan ku kuna da ayyukan ku na ayyuka ana nihin addini mu muna da addinin mu ko kuna da addinin ku salamun alaikum ku buta a gare ku laysal muradin minhu salamu tahiya anan ba aminci bana gaisuwa zaka cewa mutum salamu alaik a'a walakinahu salamul mutaraka shine sallama ta rabuwa da juna arabu lahiya ma'anahu salimtum minna la nu'aridukum bishatmi wal qabih min al qawl kun kubuta daga gare mu mu dai ba za mu mutun ba za mu maida muku martani ba da zagi da mummunan magana la nabtaghi jahilina ai dinal jahilin mu ban ma bukata ban ma marmarin addinin jahilai yani la nuhibbu dinakum alladhi antum alayhi mu ban ma san addinin da kuke kanshi wa qila la nuridu an nakuna min ahli al-jahl was-safh ban ma so mu kasance daga mutane ma'abuta rishin ilimi jahilci da wawanci domin zage-zage al'amari ne na wawa wa hadha qablu an yu'mar almuslimuna bil qital wannan aya ta sabka gabana a umarci musulmi da yaki ne sai Allah madaukaki yace innaka la tahdi man ahbabt kai manzo sallallahu alaihi wasallam bakka shiryar da wanda kaso nan ana shiriya ana nihin da shiriya ta tawfiqi dacewa shiriya ta kaso shiryaswa ta kasu kashi guda biyu akwai shiryaswa ta da'awa wanda za ka kirayi mutum ya zuwa tafarki na Allah maɗaukaki. Ka kiraye shi, amma datar da shi ya gane gaskiya ya karɓa kuma wannan aiki ne na Allah. Wannan korewa ta shirya ta karɓar gaskiya ita ce aka korewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana. La tahdi man ahbab, baka shiryar da wanda ka so ka shiryar da shi. Wakila ahbabtahu li qarabatihi baka shiryar da wanda ka so da shi saboda kusancin kusancinka da shi walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukake shine mai shiryar da wanda ya so da hikimar shi wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sanin wanda suka kasance shiryayyu Imam Mujahid da Muqatil suka ce liman qaddara lahu al hidaya aw huda ga wanda Allah madaukake ya kaddara mishi shiriya shiriya wannan aya nazalat fi abi talib qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qul la ilaha illa allah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah mazala sallallahu alaihi wasallam kasancewa kusancin shi da abu talib domin shi yare ne shi ke kulawa da shi sai cuta ta ajali ta kama shi mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin shi ya ce wa amman shi ta ce la ilaha illallah ta wani kalma ta shahada kalmar da zan tsaya ma in ma shaida ita da ita gaban Allah madaukaki cewa ka wani ta ce lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah qala laula an tu'ayyirani quraish in ba dan tsoron ba quraishawa su bi ni da mummunan magana mun Allah wadare a ce tsoho ya kasa ya tuba saboda zahin mutuwa da abin da ya kama da haka يقولون إنما حمله على ذلك الجزاء zasu ce ba abin da yasa yayi imani ya faɗi wannan kalma sai kawai rishin hakuri a basara dadin cuta shi yasa ya faɗi wannan magana fal la aqrartu biha aynuk yace wallahi da na faranta maganinka da wannan kalma da na faɗe ta da na musulunta fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah madaukaki ya sabkar da wannan aya wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi a cikin imam bab a cikin iman babu ad-dalilu ala sihhati islam man hadarahu al-maut dalili babi wanda yake nuni akan ingancin wanda ya musulunta ko da mutuwa ta zo mishi inda ya kahin ya mutu ya mutu to shikenan ya wad wannan imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi da tsawo a cikin lafazi cikin tafsiri Allah madaukaki sai ce wa qalu inna tabi'ul huda ma'ak nutakhattaf min ardina suka ce ai inda zamu bi shiriwa tare da kai mu musulunta to wallahi za a zo a warce mu a yaƙe mu kamar warta a husge mu mutanen makka za su hudda mu daga wannan gari na makka nazalat fil haris bin usman bin nofil bin abdul mumawar wannan aya ta sabka akan haris dan usman dan nofil dan nofil dan abdul munaf wadhalika annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dalilin ya cewa annabi wanda tsira Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi inna la na'lamu anna alladhi taqulu haqq ce wallahi mu mun tabbata abinda ka wadi gas kake kira zuwa gare shi kake wadin shi gaskiya ne walakin na inittaba'naka ala dinik khifna an tukhrijana al-arab min ardina makkah sai muna jin tsoron cewa idan mun yi imani da kai mun bika mun ba addininka to fa laraba za su wutar da mu daga garinmu daga ƙasarmu ita ce maka wa huwa ma'ana qawluhu shine ma'ana fada Allah madaukaki da yace nutakhattaf min ardina wal ikhtitaf al intiza'u bi sur'a huzga abu da ƙarhi da gaugawa qala Allah ta'ala awalam numakkil lahum haraman amina ashe yanzu ba mu sanya musu ba harami na makka wuri ne amintacce muka tabbatar musu da lamani da amana da kwanciyar hankali a cikin shi zalika anna al-araba fil jahiliyyati kanat tughiru ba'dhum ala ba'd wannan kuma larabawa a lokacin jahiliyya wannan kabila ta kaiwa waccan kabila yaki waccan ta kaiwa waccan kabila yaki suna yakan juna wa yaqtulu ba'dhum ba'da shashan su suna kashe shashi wa ahlu makka aminuna haithu kanu bi hurmatil huram haram wannan kuma dalilin sun kasance suna kwantuna cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali babu tsoron akai musu falmaki ba wanda yake yakar su dalilin mene dalilin alhurma ta harami wa min alma'ruf annahu kana ya'manu fihi ziba'u min az-zi'ab wal hamam min al-hida'a wannan kuma abu ne sananne ne barewa ta kasance tana lamunta da kura fatacinta a ce ga barewa ga kura kura ta kalli barewa ta barta haka kuma horin komo ko shaho ko ta yana goyo ya ga tantabara ya bari a maka haka na ake ga su amma ba mai taba wani ba yujuba an karanta qara ahlul madina wa yaqub tujba suka karanta malaman nan guda biyu suka karanta da ta bitta li ajli samarat dalilin Allah madaukake da yace tujba ilaihi samarat to sai suka karanta da ta sauran malamai suka karanta da ya lil ha'il bayna al ism muannath wal fi'l su kuma suka karanta da ya dalilin wani abu ya shiga tsakanin suna na matintaka na mace da fi'ili domin ilaihi jaro majruru ya shiga tsakanin fi'ili da da fa'il da da fi'ili qala yuqalu jabaita alma min alhawd ay jama'atahu ana cewa jabaita alma min alhawd idan ka tattaro ruwa ka sanya shi cikin kwami qala muqatil yuhmalu ila alharami ana dauka zuwa harami samaratun ana kai 'ya'yan itace kulli shay'in rizqa min ladunna walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah madaukake da hikimar shi yau in kaje makka da wuya ka nemi wani ƴaƴan itace ka rasa su kowane iri ne alhali kuma ba a makka ba ake ana kawo su ne daga kasashen waje sauran yanki na asiya da sauran kasashen turai duk abin da ka nema na ƴaƴan itace su zaka same shi haka Allah madaukake samaratu kulli shi ƴaƴan itacen kowane abu ba komai bane ba rizqan min ladunna arziki ne daga gare mu walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su bus sani ba annama yaquluhu haqq cewa abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake wadi gaskiya ne sai Allah madaukaki yace wa kam ahlakna min qaryatin wa kam ahlakna min qaryatin fatirat ma'ishataha فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل نعم وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مخلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مخلك القرى إلا وأهلها ظالمون Allah maɗaukaki ya ce wa kam ahlakna min qaryatin dewa mun halakas daga wasu alƙaryo daga alƙarya ana nihin min ahli qarya da mutanen wannan alƙarya batarat ma'ishataha ay fi ma'ishataha tai girman kai tai shishigi a cikin abin madogarin rayuwarta abinci da sha ai ashirat wa tagat imamu ata yace ashu fil batri fa'akalu rizqallahi wa abadul asnam sun rayu a cikin jiji da kai da girman kai sun ci arzikin Allah kuma suka bautawa gumaka fatilka masakinuhum lam tuskan min qab- min ba'dihim wannan gidajensu ne ba har yanzu bayan Allah ya halakar da su ba a zamna ba a cikin gidajensu illa qalil sai gidaje ɗan kaɗan wanda aka zamna a ciki Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ce lam yaskunuha illa almusafiruna wa maru tariq ba wanda ya zamna a wannan gidaddaji na mutanen da suka gabata sai masu bulaguro da wanda za- zai huce kan hanya yawman aw sa'a shi ma ba zama yake na dindindin ba kawai a yini ne guda ko kuma dan lokaci ma'anahu lam tuskan min ba'dihim illa sukunan qalila ba a zamna ba a wannan gidaddajin nasu sai zama ɗan kaɗan wakila ma'anahu lam yu'ammar minha illa aqalluha wa aktharuha kharabun ba a raya wannan wuri ba sai ɗan kaɗan mafi yawancin su turu gazazzun gidaje ne wa kunna nahnu alwarithun Allah madaukake ce mu ne kuma muka kasance masu gado wanda suka gaje wannan wuri ka kaulihi kama fada inda fada Allah madaukake ke ta cikin surat maryam inna nahnu narisul arda wa man 'alayha mu ne lalle muke gadan ƙasa da abin da ke da abin da yake kanta wama kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai kasance ba mai halakar da wata alƙarya ai alqural kafira ahluha alƙaryar da mutananta kafirai ne hatta na- yab'atha fi ummiha rasula wace sai Allah madaukaki ya aika a ban mafi girmanta wani manzo ya nufi akbariha wa a'azamiha cikin alƙaryoyi hikima ta Allah madaukaki ta sanya Allah bayya aiko manzo a ƙauye ko ya zamanto dan ƙauye ne a'a Allah madaukaki na aiko manzanni a birane ne zamanto dan birni har ma ka a gora mishi da ƙauyanci in dan ƙauye dai ta za kai bar shi da Allah dan ƙauye ne to ba dan ƙauye bane dan birni ne kamar kai Na'am, shine a'azamuha rasulan yunziruhum wanda zai gal- zai musu galgadi wa khassal a'azama bi bi'thatir rasul sallallahu alaihi wasallama fiha. Allah madaukaki ya kebantar da manya manya mafi girmanta da aiko manzanni a cikin ta ko manzo a cikin ta li'anna rasula yub'athu ila al-ashraf domin manzo ana aiko shi ne zuwa manya manyan mutane wal ashraf yaskununa al-mada'in su kuma manya manyan mutane zaka ga zama suke a birane ko ina shugaban kasa yake ina prime minister yake ina bas- a- a- wannan president assembly yake ina sauran sauran manya-manyan ma'aikata duka a cikin a cikin capital suke ko to haka sai zama to manya-manyan mutane da manya-manyan masu kuɗi ba za ka same su ba sa zama ƙauye suna zaman birane ne kuma wannan hikima ta sa idan suka yi imani tunda suna da mabiya mabiyansu za su yi imani haka su wal mawadi allati hiya um ma haulaha kuma wuraren da ya zamanto a ita ce uwa to dakka da abin da ke tare da ita wanda suke gihin da ita yatlu alaihim ayatina na karanta musu ayoyinmu imamu muqatil yace yukhbiruhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallama anna al-azaba nazilun bihim illam yu'minu manzo sallallahu alaihi wasallama na ba su labari kan cewa azaba wata na nan za ta sabka a kansu idan ba su yi imani ba wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun Allah madaukake ce bamu kasance ba muna halakar da masu halakar da wata alƙarya ko ko alƙaryoyi illa wa ahluha zalimun ma'asifa ce ma'abutanta mutanen wannan alƙaryoyi suna azzalime mushrikuna suna mushrikai yuridu ahlak nam ahlaktuhum bi zulmihim Allah madaukaki iya nihin cewa na halakar da su ne da zaluncinsu wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون نعم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين نعم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون Allah madaukaki yace wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha da abunda aka baku ko menene shi to wannan abu ne na jin dadin duniya dan kadan ta'ul hayatid dunya jin dadin rayuwar duniya ne ita kuma duniya busassa ce wa zinatuha da kawarta ne tatamatta'una bima biha ayyamun za ku ji daɗi da wannan abin da Allah maɗaukaki ya ba ku na'imomi raneku, ranekun hayatikum, ranekun rayuwarku, sun mahiya ila fina'in, sannan kuma sai fana'in afuwar, sai zamanto ta kasance ga ƙarewa, wanke ba'in da ƙarewa, wa ma'in da Allah khair wa abka, abin da yake wajen Allah maɗaukaki, na lada shi ne alkhairi kuma shi ne wanzaje, afala ta ba za ku hankalta ba da wannan. annal baqi khairun min alfani to abin da yake tabbatacce wanzaje shine mafi alkhairi da abin da ya zaman to mai karewa ne mafi yawancin malamai sun karanta ta'aqiluna da ta sannan kuma Abu Amr ya bada zabi kana iya karantawa da ta kuma kana iya karantawa da ya kace ya aqiluna ko kace ta'aqilun afaman wa'adnahu wa'dan hasana ai aljanna yanzu yayi daidai da wanda muka mai alkawali alkawali kyakkyawa shine aljanna zamu shigar da shi aljanna fa huwa laqihi musibuhu wa mudrikuhu wa sa'iru ilai sa'irun ilai alkawalin da zai same shi zai riske shi kuma tabbas zai kai ga wannan alkawali kaman mata'anahu mata alhayatid dunya zai kasance kamar wanda muka bashi jin dadin duniya dan kadan wa ya zulu an karib daɗin da zai gushe lokaci guda ba tare da nisa ba sun mahum yau malkiyamati minal muhdarin kuma za su kasance ranar kiyama abeban halartowa ne za a zo da su za su shiga cikin wuta annar za su halarci wutar jahannama imamu katada ya ce ya'ani almu'min wal kafir ana nihin nan mumini da kafiri imamu mujahid ya ce nazarat fin nabi sallallahu alaihi wasallam wa abijal wannan aya ta sabka akan annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Jahl Muhammad bin Ka'b yace nazalat fi Hamza wa Ali wa Abi Jahl shi kuma yace ta sabka akan Hamza da Ali radiyallahu anhuma da Abu Jahl Imam Suddi yace nazalat fi Ammar wal Walid bin Mughira ta sabka ne a Ammar dan Yasir da kan da shi da Walid bin Mughira Imam Qurtubi ya fadi akan tafsir cikin tafsirin shi daga Ushairi yace قال والصحيح أنها نزلت في المؤمنين والكافرين wannan alal ta'mim wannan aya ta sabka akan mu'mine da kafirai gaba daya ba keɓance kowa ba imam salabi yake cewa wabil jumlati fa innaha nazalat fi kulli kafirin mutti'a fi dunya bil afiyati wal ghina wa lahu fil akhirati an-nar wa fi kulli mu'minin sabara ala bala ala bala'i dunya sikatan bi wa'dillahi wa lahu fil akhirati aljanna yace wannan aya a jumlumce ta sabka akan kowane kafiri wanda Allah madaukaki ya bashi ni'ima a nan duniya ya bashi lahiya ya bashi wadata sannan kuma a lahira Allah zai shigar da shi wuta sannan kuma akan dukkan muminin da yayi hakuri a cik- a game da bala'in duniya na ta- da tabbata da yarda da alƙawarin Allah to wannan Allah madaukaki zai shigar da shi aljanna lahira a a lahira qala alladhina haqqa alaihimul qawl قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين Allah madaukake cika makin aya ta 62 wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun Allah madaukake zai kiraye su ranar kiyama kiraye su yunadihim fa yaqulu zai ce musu aina shuraka'i ina abe bautar da kuke gabana da su gumaka alladhina kuntum taz'umun fi dunya annahum shuraka'i wanda kuke rayawa a duniya kan cewa a abe ban tarayya ta ce a cikin bauta قال الذين حق عليهم القول وعند magana ta tabbata a kansu ai wajaba alaihim al'azabu ita ce azaba ta tabbata a kansu za su ce wahum ru'asa'ud dalala sune shugabannin bata na kafirci za su ce rabbana ha'ula'i alladhina aghwayna wa'annan wa'anda muka halakar da su muka batar da su ai da'awnahum ila al-ghay muka kiraye su kan zalunci da banna da halaka humul atba to su ne mabiya a gawainahum kama gawaina mun halakar da su ne kamar yadda muka halaka nan kuma wannan gurin kafiri ne kowane kafiri iya gurin yadda ya, ya kafirtar da wanda ya zama to musulmi ne qala adalalnahum kama dalalna mun batar da su kamar yadda muka bace tabarra'ana ilaik Allah madaukaki mun barranta da su ya zuwa gare ka minhum a yanzu babu soyayya sun halakar da su an je tashin kiyama sun ga halin da suka shiga to yanzu za su barranta da wa'anda suka halakar da su suka batar da su wama kanu iyana ya abudun ba mu ba suke ba su bauta ba mu bane suke bautawa bari'un ba'dhum min ba'd kenan kowanne na barranta shashin su na banta da na barranta da shashi wasaru a ada'a kuma aka wayi gari da suna masoya yanzu an wayi gari suna makiya kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukake yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu masoya badadai a wannan rana za su kasance makiyan juna ne wannan iya adawa da wannan wancan iya adawa da wannan domin soyayya ce wadda ba a gina ta ba akan abinda Allah madaukake ya yarda da shi wakila lil kuffar sai a cewa kafirai ud'u shuraka'akum to kuje ku kirawo gumakan wa'annan naku litukhallisakum min al'azab domin su kubutar da ku daga wannan azaba fada'awhum sai su kiraye su falam yastajibu lahum kuma ba sa karba musu ay lam yujibuhum wa ra'aw al'azaba law annahum wa ra'aw al'azaba suka ga azaba ga ta karara za ce law annahum kanu yahtadun da dai ma a ce sun kasance suna shirwa wa jawabu law mahzufun على تقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما, ما رأوا العذاب من هو أنن labarin jawabi na lau an shahe shi ana kaddarawa a ce inda a ce sun kasance suna shiryuwa a duniya to da basu gaba wannan azaba ba sai dai kash ya zamanto basu shiryu ba wa yawma yunadihim ranar tambayi kafirai yaqulu zai ce musu ma za a yi butumul mursali me kuka karbawa manzannina fa'amiyat khafiyat washtabahat alaihimul anba'u sai zamanto labarai da uzuri sun kubce musu sun shiga cikin juna imamu mujahid yace alhujaj sai zamanto sun rasa abinda za su wadi babu hujja a ranar a wannan rana babu hujja yawma'idhin fala yakunu lahum udhru wala hujja a wannan rana ba za su samu wani uzuri ba kuma babu wata hujja da za su kafawa Allah madaukaki wa hum la yatasaaluna la yujibuna bas sa ba da amsa imamu qatada yace la yaj- la yahtaj la yahtajuna bas sa kawo hujja wa kila yaskutuna la yasalu ba'dhum ba'da za su kyale ba wanda yake tambaye shashen su bayya tambaye shashe fa amma man taba wa amana wa amila salihan na'am Allah madaukaki ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin wanda ya tuba daga aikin da yake na kafirci ko na zunubi ko na shirka wa amana kuma yayi imani nagartacce wa amila salihan kuma yayi aiki nagar na kwarai wannan abubuwa guda uku sai sun hadu ya zamanto tuba daga kafirci ko shirka ko kuma sabo kuma aiki ya zamanto ya nagari na kwarai ne kamar yadda Imam Fudail bin Iyad yake cewa aiki bai ya kasancewa nagari na kwarai sai ya dace da eh, umarni na Allah da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aikin da aka yi shi dan Allah a wannan ne wannan aiki zai amfani mu abucin shi fa asa an yakuna minal muflihin tabbat in wannan ya samu to zai kasance daga cikin marabbanta minas su'ada annajina zai kasance daga cikin 'yan aljanna wanda suka kubuta daga azaba Allah madaukaki Allah madaukaki yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijinka na halatta abin da yaso kuma na zaba abin da yaso nazalat hadhihi al-aya jawaban lil mushrikeen hina qalu law nazala hadha al-qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn 'azim ina ma a ce wannan alkur'ani ya sabka ne akan mutum wanda daga daga ɗaya daga cikin wannan alkaryoyi manya yani alwalid ibn al-mughira suna ne idan me Allah bai sabka suwa ba walid ibn al-mughira wannan alkur'ani ya sabka ya sabka suwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam au urwa bin mas'ud al-thaqafi ko kuma urwa dan mas'ud al-thaqafi wa haka mushrikai suka ce sai Allah madaukake mai da musu martani da wannan aya akhbarallahu ta'ala annahu la ya ba'athu rusula bi ikhtiyarihi Allah sai mai da musu murtali ce a'a ni wa banna aiko manzanni dalilin zaben ku sai wanda kuka zaba zan aiko al'amarin ba haka bane ba sai Allah madaukake ce ma kana lahumul khiyara ai bai dace ba bis kasance ba suna da bai dace bai kasance suna da wani zabi kai ma lil isbati wannan ma wasu malamai suka ce ta tabbatar suwa ne ma'anahu wa yakhtaru Allahu ma kana lahumul khiyara Allah shi yake da zabe su basta da zabe ay yaktaru ma huwa aslahu wal khair Allah shine yake zaben mafi nagarta daga cikin su kuma mafi alkhairi wa qila huwa lin nafi wasu malamai suka ce makin wannan ta korewa ce ay laysa ilaihimul ikhtiyar ba su ba ba su da zabe wa laysa lahum an yaktaru ala Allah ba su da haƙƙin su zabawa Allah madaukaki kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بيداتي با بيا داتي واغون مؤمني قوة مؤمنة إذا الله مدوككي دا منزنش سن حكم تونا الأمر يكسن شسو سنة دا زائب دا كرنكز أبن دا الله يحكم تاكو منزو صلى الله عليه وسلم شين تبتتش مؤمني دا مؤمنة باس دا زائب أكنا قال والخيرة اسم من الاختيار yuqamu maqam masdar iya tsayawa ya komo maqam ko yuqamu ana tsaida shi matsayin masdar wa huwa ismun lil mukhtari shine suna na zababbe ai kama ya yuqalu kamar yanda ake cewa Muhammad khiyaratullah min khalqihi ai Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine zababban Allah daga halittar shi thumma nazzaha subhanahu nafsa sannan Allah madaukaki ya tsarkakar da kanshi yace subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Allah maɗaukaki ya tsarkaka daga dukkan tawaya da aka jinginawa ga Allah maɗaukaki wa ta'ala ya ɗaukaka amma yushrikun daga abin da suke haɗa bautar shi da wani wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah nam وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون nam وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة mm.
وله الحكم وإليه ترجعون Allah madaukake ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linu Allah ubangijin Allah madaukake ubangijinka shine ya san abinda zukatansu suke boyewa wa ma yu'linun da abinda suke bayyana ayyu zahirun wa huwa Allahu la ilaha illa hu shine Allah da babu abin wa bauta da gaskiya sai shi lahul hamdu dukkan godiya tashi ce shi ya cancanta a godewa fil ula anan duniya wal akhirah da lahira yahmaduhu awliya'uhu fid dunya wa yahmaduhu wa yahmadunahu fil akhirah waliyan shi badadan shi masoyan shi suna godewa Allah a nan duniya haka kuma suna gode mishi a lahira fil janna a aljanna wa ilahukum nam wa lahul hukmu kuma gare shi ne dukkan hukunci yake ai faslun faslul qada bainal khalq shine Allah madaukaki yake hukunci a ranar lahira a lokacin da ba mai hukunci sai Allah madaukaki shi ne wanda zai yi hukunci tsakanin bayi Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yake cewa hakama li ahli ta'atihi bil maghfirati wa li ahli ma'asiyatihi bi shaqa Allah madaukaki ya hukunta ga ma'abuta mai shi da'a da gafara sannan kuma wanda suke saba mishi da tsiya shine shiga wuta wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku ina ga muna iya tsaya akan wannan gaba abin da muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk